أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
yomin fi sabilillahi babu falalar ribaɗin yini ɗaya ko kwana ɗaya don taimakawa addinin Allah don taimakawa addinin Allah me ribaɗi shine a tsaya inda yake iyaka ce ta ƙasar musulmi da kafirai a don ya zamo ko da kafirai za su ce ba za su raɓo wa musulmi ba tare da zato ba ya zamo sun samu wanda za su iya kare su don wannan shi ake kira ribaɗi
wa qaulillahi ta'ala da kuma faɗin ubangiji ta baraka ta'ala ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wa taqullaha la'allakum tuflihun ya waɗanda yake sun ba da gaskiya ku nuna juriya bisa wahalce-wahalcen bin Allah ku nuna juriya bisa barin abin da Allah ya hane ku daga gare shi ku nuna juriya kuma akan tsanance-tsanancen da Allah zai iya sako muku a rayuwa wa sabiru ku tsaya tsayin daka wajen tara abokan gaba kada kafirai su fi ku dagewa akan taimakawa bannar da suke kai a ce ko kun san akan gaskiya kuke amma kuma a kasa samun dagewa daga gare ku wannan ba daidai ba ne wa rabido ku tsaida dukkunanku da dabbo da dawakanku da duk abin da ku mallaka akan kare addinin Allah musulmi abin nema ne daga gare shi ya zamo duk wani abu wanda yake nasa ya kokari ya ga ya sarrafa shi don kare addinin Allah wanda daman ya zo rayuwar nan ne don ya ɗaukaka addinin Allah don ya taimaka ga addinin Allah wattaqullah ai kowane hali ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun in kuka yi haka shine za ku samu babban rabo
حدثنا عبد الله بن منير سمع ابو النضري حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي حازم عن سالم بن سعد السائدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce riba yawmin fi sabilillah ladan da ake samu in aka yi baɗin yini ɗaya don taimakawa addinin Allah khairun min wannan ladan ya fi daga baki ɗayan ni'imar da take duniyan nan wa ma da duk alaiha abin da yake duniyar nan ma da a ce za a ba mutum to sai ya ga ba komai ba ne in an kwatanta in ya kwatanta shi da ladan da zai samu a wajen yin ribaɗin yini ɗaya matak
wa mawdu sauda duk min aljannati inda za a ba ɗayan ku domin ya ringa ajiye bulalarsa a aljanna khairun min ad-dunya wa ma alaiha gurin bulalar ɗayan ku aljanna ya fi daga duniya ya fi daga baki ɗayan abin da yake kan duniya
warrauhatu ya ruhal abd fi sabilillahi a maraice tafiya da yamma wanda bawa zai yi ta don taimakawa addinin Allah awal gadwatu ko ko tafiya da safe khairun min ad-dunya wa ma da alaiha bawa zai yi don taimakawa addinin Allah ya fi masa daga duniya da baki ɗayan abin da ke kan duniya
babu man gaza bi sabiyin lil khidmati babu wanda ya fita yaƙi tare da yaro ƙarami domin yaron ya ringa yi masa aiki
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه annabi وسلم قال sallallahu alaihi لله wasallam ya ce da تعالى، abu dalhata التمس لي غلاما shine من zaidu إيمانكم dan sahal mutumin madina wanda shine mijin mahaifiyar anas ibn malik Hmm.
ina so ka samo min wani yaro daga yaranku يخدمني da zai ringa yi min hidima حتى أخرج إلى خيبر dan samu in fita haibara فخرج بي أبو دلاتة مرد a murdifi مرد في anas ya ce sai abu dalhata ya fita da ni yana mai dora ni akan dabbar da yake kai shine yana mai kuturta ni وأنا غلام alhali ina yaro رهبت الحلم ina dab da a ce na balaga فكنت أخدم رسول الله صلى الله ya عليه kasance وسلم ne manzo إذا Allah نزل sallallahu alaihi wasallam hidima idan ya sauka فكنت أسمعه كثيرا zaka ji يقول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa yana cewa اللهم إني Allah أعوذ بك من na الهم neman ka والحزن kare ni daga damuwa da bakin ciki والعجز da والكسل gazawa da kasala والبخل da والجبن rowa da tsoro وضلع الدين da kuma وغلبة bashi ne الرجال min nauyi a ka da rinjayen mazaje ko rigingimu ثم قدمنا خيبرا sannan muka je haibara فلما فتح الله عليه الحسنى yayin da ubangiji ya buɗi birnin haibara gare shi babban birnin wanda ake kira kamus
zukira lahu jabalu safiyatu bin huyay bin tuhuyay bin ahdawa faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kyan da Allah ya ba Safiya yar Huyayy ibn Ahdaba wa qarqatala zawjuha an kace mijinta shine Kidana ibn Rabi'i wa kana arusan tana amarya sannan fastafaha rasulullahi wato sallallahu alaihi ita kalmar wasallam li arusu ana nafsihi amfani da ita ga namiji ko mace na'am arusu amarya arus ango Ah, wato ah, sai dai an tashi wajen jam'i kuma arusu na namiji sai a ce ursin arusu na mace ko in za a jam'i sai a ce ara'isu ara'is Ah, shi yasa wajen jam'i sai a bambanta amma wajen mufradin duk yana zuwa ɗaya Eh, ah, Fasafaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ga li kanta- ga kansa fa kharaja ya biha fito da ita daga haibara hatta balagna sadda sahabai an muka je gu da ake kira saddar sahaba'i mm hallat sai mai ita sayyida safiya ta tsarkaka fawana wato biha da tana cikin al'ada sai al'adar ta ta ta ɗauke a wannan guru a wannan guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bina'i da ita summa sana haisan sannan ya aikata kamar dambu fini da in sagirin wato abinci ne ake hadawa da dabino da tukui da mai a cikin fata fatu ƙanana summa qala rasulullahi sallallahu alaihi sannan manzo wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Anas aziman Makarar haulaka da wanda suke daura da kai, fakana tilka wannan wajibatu sai zama rasulullahi ita ce sallallahu alaihi wani da wasallam manzo sallallahu alaihi ala wasallam ne safiyata ga safiya ba gurasa ba nama.
Mm. summa kharajna ila Sannan muka almadinati fito zuwa Madina qala ya ce fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yahwi laha bi aba'at na sai na ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana kewayawa da abayarsa don ya kare ita safiya.
Mm. thumma yajlisu inda ba'irihi Sannan ya zauna nan ga raƙuminsa, fa yadawru kubatahu ya ajiye gwiwarsa fatadau safiyatu sai da laha ala safiya ta rukbatihi ɗora kafarta a kan gwiwa manzo sallallahu alaihi wasallama hatta tarkaba har ta iya hawa kan raƙumin saboda mace ce wadda take gajera Mm.
muka fasirna tafiya hatta idza ashrabna ala a yayin almadinati da muka je kusa da madina muka tsinkayi madina nazara ila uhudin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi dutsen uhudu ya faqala ce هذا "Kai,
جبل يحبه wani dutse ne da muke ويحبه." son mu muke son sa ثم نظر إلى sannan maza المدينة Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi madina فقال يكي.
اللهم إني أنا.
أحرم ما بين na لابتيها sanya abin da ke tsakanin duwatsunta biyu a matsayin waje mai alfarma duk abin da ba a yi a makka ba nan ma ba a yi ba بمثل ما حرم إبراهيم Irin da مكة annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya mai da makka ta zamo harami مم. اللهم بارك لهم في مدهم a ubangiji ina roƙonka ka sanya albarka ga mutanen madina a cikin ma'auninsu ƙarami مم.
da وسائرهم babban ma'auninsu مم. باب ركوب البحر babu hukuncin hawa kogi
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال wato ah, imam malik نعم shi yake ganin hawa kogi ga mata don su je hajji karahiya ne saboda tsoron rashin kariya in kai ya zamo kariyar a wajen ba wadda za ta wadata ba ne sai da na amurko allah ya ƙara dagare shi shi gaba ɗaya a zamaninsa ya hana hawa kogi مم.
saboda ganin cewa wani wakacin akan gamu da rashin sa'a ya zamo a kife a cikin ruwa amma dai malamai suka ce duk irin wannan zantuttukan ba wanda za a tsayawa kafa hujja da su bane saboda me saboda akwai hadisai daban-daban da suka zo da nuna cewa ai a iya hawa kogi مم.
kuma wanda hadisan ba su kaidance hawa kogin da maza kadai ba مم.
sun ba da dama hadisan sun nuna hatta mata ma نعم to قال
ya ce حدثني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما umu haramin ta yi min hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata rana تبعتها yana ɗakinta فاستيقظه ويضحك wato ya yi bacci ya yi ƙala ɗin na baccin rana ne ƙala ya ƙilu Mm.
ba na faɗi ba ne wanda shi cewa ake ƙala ya ƙulu Na'am.
manzarin ƙala na faɗi ƙaulu ne shi yasa daman wato ah, ajofi ne wawi Na'am.
Eh, shi ko wannan ƙala masarinsa ƙaila ƙala ya ƙilu ƙailan ko maƙila Mm.
Eh, wa ahsanu maƙila Mm.
Ah, wato yasa shi ajofi ne ya yi Na'am.
to Na'am.
ya yi bacci da rana wata ran a ɗakin ita ummu haram ya ummu ha- harami Na'am.
wadda ummu haramin din nan yar uwar mahaifiyar anas ce Mm. Fas sai ka zama huwa Allah ya sallallahu alaihi faku.
wasallam ya farka yana murmushi Qalat ya sai ummu Rasulullahi haramin ta ce ya rasulullah ma me yasa yudhikuka.
ka wannan murmushin Qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajibtu min ina mamaki da wasu mutane daga kalmi al'umma ta da za su hau kogi kalmuluki sai ka su al-asrati kai ne akan gadaje wa qultu ya Rasulullahi ummu haramin ta ce sai na ce ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum.
ina roƙo ina so ka roƙa min Allah Allah ya sanya ni a cikin wa'annan da za su hau kogin Mm. Fa qala sai manzo Allah ya ce anti ma'ahum ina tare da su thumma nama.
sannan manzo Allah ya sake bacci ya koma baccin sa Fas sai ya kaza farka wa huwa yadhaku.
Allah yana murmushi fa qala ya mithla faɗa zalika kamar marratayn aw wacce thalatha.
sa ta farko sau biyu har sau uku Qultu ya ya ce ummu Rasulullahi haramin ya rasulullahi ud'u Allah an ina so ka yaj'alani roƙa min minhum.
Allah Allah ya sanya ni a cikin su Fa yaqulu a duk a An wannan yi awwalina.
ɓangaren manzala sai ce ke kina cikin na farko ba wanda biyun ba ba na ukun ba Mm. فتزوج بها عبادة بن الصامت a ubatu sabit ya aure ta فخرج بها إلى الغزو ya fita tare da ita zuwa yaƙi فلما رجعت yayin da ta dawo daga wajen yaƙin قربت دابة لتركبها aka matso mata da dabba don ta hau فوقعت sai ta faɗi فاندقت sai عنقها wuyanta ya kare shi kenan ya zama sababin wafatinta wato yakin da suka je yakin kubrus wato inda ake kira cyprus tun zamanin sahabbai aka fara kayan yaƙi eh, cyprus to wanda yake daman daga sham bi- eh, a dacen kamar tafiyar yini uku ne daga gefen ruwan syria to
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في wanda ya الحرب nemi taimako da wanda suke raunana da wanda suke nagari a cikin yaƙi wato ya nemi su yi addu'a Ah, ana neman tabarruki da addu'ar wanda suke raunana yadda yake yazo a sashen ruwayoyi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubguni fi ru'afaikum in nema na kuke ku neme ni a cikin wanda suke raunana a cikin ku haka nan ana neman addu'ar bayan Allah managarta dan a samu ai nasara a wajen yaƙi مم. وقال ابن عباس Allah na basin ya ce أخبرني أبو سفيان hadisin da a baya an kawo shi ah, da isnadinsa amma anan Buhari ya kawo shi mu'allaki. Abu Sufyan ya bani labari قال ya ce قال لي sarkin قيصر Misir a sarkin Rome shine Kaisar ya ce da ni سألتك na tambaye ka أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم manyan mutane maɗaukakan mutane ne suke bin wannan wanda ya ce annabi ne Allah ne ya aiko shi ko ko raunanansu فزعمت ضعفاءهم ka ce a a raunanansu ne suke bin sa وهم أتباع رسلي daman ko duk sanda Allah ya aiko manzon duk sanda Allah ya aiko manzanninsa sai a ga wanda suke ba komai ba a mutane su suke fara bin su Mm.
wanda suke manyan sai ya zamo wanda suke manya a cikin mutane su ɗaukaka su ta hana su su gaggauta bi Mm.
Eh, wa kazalika ja'alna fi kulli qaryati nakabira mutrafiha liyamkuru fiha Mm. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حدثنا عمر محمد بن بن طلحة.
طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه ya أن nuna zuwa توكلا على gasin من daga cikin دونه mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna kuma wanda shine ma karshen su a wafati wanda shine mahaifin musu abu musa'adin wanda ya karbo hadisin nan Mm.
Ah, shi yasa za a dauka a zahiri cewa hadisin nan mursali ne ta wani wajen me yasa ko ko mun kadi saboda dai shi musabu sanda aka yi wannan magana da za a faɗa a hadisin nan ba a haife shi ba bai riske haka ba to amma za a ɗauka cewa ba mursalin ba ne ta wannan ɓangaren domin ta yi mahaifinsa shi sa'adu ɗin shi ya faɗa masa shi yasa ya ji ne daga wajen mahaifinsa na'am ahar yanda dama arwa isma'ili haka ta zo an musabin an abihi annahu ra'a Na'am.
anna lahu farala na'am Sadun na abi wa ya hangi kamar cewa shi dinnan yana da fifiko akan wasu wanda suke ƙasa da shi.
faqala nabi sallallahu alaihi Annabi wasallam sallallahu alaihi wasallama ya ce wato yana ganin shi sadauki ne Sa'ad ibn Abi Waqqas da cikin gwanayen yaƙi a cikin sahabbai Hmm.
shi yasa ya sha fita a bashi jagorancin yaƙi Hmm.
tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai yaƙoƙin da manzon Allah ya tura shi haka nan kuma daga baya ya jagoranci yaƙoƙi da yawa Hmm.
Ah, to yake- yana ganin shi sadauki ne yana ganin kuma yana da abin hannu Allah ya hore masa abin hannunsa Hmm.
yake ganin kamar yafi wanda suke ƙasa da shi hmm faqala nabi sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam yace da shi hal tunsaruna wa tunzaquna illa bi du'afaikum yo taimakon da Allah yake baku Hmm.
ko arzikin da Allah yake baku kun san ko dan me yake baku ai yana baku ne albarkacin wannan raunanan a cikin ku hmm albarkacin raunanan naku shi yasa kenan wannan wata babbar koyarwa ce idan ya zama a kullum a al'umma na'am sai ya zama wanda yake raunanne cin zalinsa ake a rasa manyan da za su tsaya tsayin da ka cewa sai an taimaka masa to karshen ta lamarin al'umman nan sai ya lalace sai ya tsiyace Mm-mm.
saboda wanda ake cin albarkacinsa ya zama ko kullum shi ake hakewa ai sai ya zama kenan a daina cin albarkacin nasa ko shi yasa duk al'umma in ya zama za a kula da raunana a cikin al'umma ya zama a yi musu gata duk da rauninsu sai kaga al'umma ta zama wani abu na'am amma duk al'umma yadda take duk cewa ita mai addini ce ko musulma ce ko menene amma ya zama wanda yake rarrauna sai a ringa tursasa shi yadda aka ga dama ba mai tsayawa ya ce ai wannan ba ai daidai ba to shikenan al'ummar sai ta kwanta sai sai ta zama ba komai komai ba to shi yasa mu dan an ga misali wanda suke kafirai kasashen kafirai amma su suke abin nan to ba kome da wannan ba a can su da yawa wanda yake da raunin da an taba shi za a yi magana Eh, amma nan sai a yi ta da'awar musuluncin amma kullum ana wulakanta wanda yake ba kome ba to
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو بن مسلم Sufyanu eh na ta ne نعم سمع جابر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم wato قال hadisin ya zo da mafi ingancin isnadan mutanen makka ko نعم na mafi in- ingancin isnadan mutan maka shine su ya nuno iya nata ya karbo hadisi daga amr ibn jabirin amr Amr ibn dinarin amr ibn dinarin amr ibn dinarin kuma ya karbo daga jabir ibn abdullah sahabin manzo Allah ya kara yadda a gare shi ya a to amma wannan hadisin shine sai zama ruwaya sahabi ne daga sahabi domin shi kansa jabiru ba kai tsaye ya karbo hadisin daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya karbo ne daga abi sa'idin shi abi sa'idul hudri
عن النبي صلى الله عليه وسلم Ah, ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال yace ياتي زمان يغزو فئام من الناس za a samu wani zamani nan gaba nan gaba wani zamani na zuwa za a samu wasu jama'a za su kai yaƙi Wasu فيقال yaƙi jama'a cikin mutane a ce فيكم من صيب النبي صلى الله عليه وسلم akwai wanda yake sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku فيقال نعم a ce kwarai kuwa فيفتاو عليه sai a yi musu bude da zamowar wannan tafiyar akwai sahabi a ciki Mm.
albarka haka sai su yi nasara
ثم ياتي زمان sannan daga baya wani zamani zai zo فيقال فيكم a من ce- صيب اصحاب a cikin النبي ku صلى الله عليه akwai وسلم wanda ya abuci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani a cikin tabi'ai فيقال a ce نعم kwarai ai akwai wani tabi'i ne فيفتو لو فيفتو alai wannan zai sa a ce su dinnan rundunan nan an ba su nasara
ثم ياتي زمان sannan daga baya wani zamani ya zo فيقال a ce فيكم من صيب صاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم akwai wanda ya abuci waɗanda suka abuci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فيقال a ce نعم kwarai فيفتو wannan ya sa a bada nasara ga wannan rundunar shi yasa wato tafiya tare da na kirki ko wanda suka zauna da na kirki ba karamar nasara haka ke kawowa ba ga a wannan tafiya
babu la ya koyi fulanin shahidun da babu cewa ai gaggawa a cewa na ya yi shahada ba daidai ba ne sai dai a ce ana zaton ya yi haka ya sami shahadar saboda ita niyya ta zuci abu ne wanda yake ɓoyayye abu ne wanda yake ɓoyayye shi kuma shahada zama wa an yi shahada abu ne wanda yake dogara ga niyya ta zuci
وقال أبو هريرة أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه ya kama daga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam الله أعلم من يجاهد في سبيله Allah ne ya san waye yake yaƙi don taimakawa addininsa الله أعلم من يقلم في سبيله Allah ne ya san wanda aka yi masa miki a yakin da ya je don ya taimakawa addinin Allah
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallama التقاه والمشركون sun kafsa shi da kafirai فقتتلوا aka yi yaƙi فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره yayin da manzo Allah ya komo inda rundunarsa take bayan an gama yaƙin wannan ranar ومال الآخرون إلى kuma عسكرهم kafirai suka koma inda rundunarsa take وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل akwai wani mutum a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sunansa Uzman مم. لا يدعو له شاذة ولا فاذة إلا baya barin أتبعها wani wanda ya ware ko ya bauɗe a cikin kafirai sai ya ga ya je masa wato mu- ah, wannan sahabi ya hana kafiran nan sakat duk yana suka yi, sai ya hake musu
يضربها بسيفه ya sa- ya ta dusara da takobi فقال sai mutane suka ringa cewa ما عجز من اليوم أحد كما عجز فلان kai a yau kan ba wanda ya yi mana rana irin yadda wane ya yi mana rana ana nufin shi wannan uzman din nan uzmanu abin da ya yi mana yau ba wanda ya yi kamar tasa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce أما إنه من أهل النار amma duk da wannan ranar da kuke ganin ya yi muku to shi din nan dan wuta ne ya zubillah wannan masana Allah suka ce Mm.
to ba fa abu mai tada hankali irin wannan duk irin aikin da kake a yau مم.
Allah ne ya san ya gaba za ta zama إنا shi لله ya sa bawa ya zamo duk irin kyan aikin sai yana tsoro da tunanin mai gaba za ta zo wanda zai na yuto na ma'atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un Mm.
yana aikin kirkin ma dai to kai ya ce zai dogara da aikin kirkin ya dogara dai da baiwar Allah Mm.
ko yaushe ya zama mai nema ne wajen Allah مم.
Allah ya ba shi kyakkyawar cikawa.
Amin.
Wannan yasa masana Allah sufaye suke cewa kai ɗan adam a wannan rayuwa ta duniya kakka dubi wani ma ka ringa hangen kafe shi مم.
ka bari ka ga ya karshen zai zama مم.
Eh, ta yi a yanzu ɗin kafe shi yana aiki mummuna kai kana aiki kyakkyawa mai aiki kyakkyawa a yan mai aiki mummuna to amma fa a gaban ba مم.
nan gaba tayo aikin da za a gani daga gare ka mummuna ya fi nasa muni Subhanallah.
tayo shi aikin da yake mummuna Allah ya sauya masa ya koma kyakkyawa walakin badulullahu sayyi'atihim hasanatin Mm.
shi yasa ah, ka- ka taba ganin kafu wani wala tara yan fil ardi dunaka muminan wala kafiran hatta tugayyaba fil qabri fa inna hitamal amri anka mugayyabu ومن كان ذا سر يهاف من المكر مم. فقال رجل من القوم sai wani mutum a cikin mutane ya ce أنا صاحبه kai tunda manzo Allah ya faɗi wannan maganar bara zan kula da shi zan kula da Uzmanu in kura masa ido in ga me zai faru gare shi قال yace فخرج معه sai shi mutumin nan mai faɗan maganar nan ya fita tare da Uzman كلما وقف وقف sanda Uzmanu معه ya tsaya shi ma mutumin nan sai ya tsaya وإذا أسرع أسرع dan معه Uzmanu yana tafiya da sauri shi ma mutumin sai ya tafiya da sauri dan kada ya ɓace masa قال yace فجر الرجل shi mutumin nan Uzmanu sai aka yi masa miki, جوعا شديدا miki mai tsanani فاستعجل الموت sai ya nemi zuwan mutuwa da gaggawa ba ya ga shi ba zai jure wannan raɗaɗin na ciwon ba na mikin da aka yi masa ba فوضع نسل سيفه في الأرض sai ya sa tsinin tako- takobinsa a ƙas wazu babahu baina gefensa sayyi ya sanya shi tsakanin kirjinsa sun matahamala ala sayyi tsakanin nonansa na dama da na hagu sannan ya ɗora kansa da ƙarfi akan takobin nasa faqatala nafsahu ya kashe kansa fakharaja rajulun ila rasul sallallahu alaihi wasallama sai ya taho wajen manzo sallallahu alaihi wasallam shi mutumin sunansa aka samu ibn abil jun Mm.
daga banu khuza'ata Na'am.
to aka sam sai ya taho a guje wajen manzon Allah faqala yace ashhadu annaka "Kai, na rasulullahi tabbatar kai manzon Allah ne a yau naga wata mu'jiza daga mu'jizozinka qala sai manzon Allah ya ce da shi wa ma zaka me ya faru kake faɗa wannan magana qala rajulun kala yace Ar-rajulul ar-rajulul ladhi ladzi zakarta zakarta alifan anifan.
ai mutumin da ka faɗa mana ɗazu annahu min ahli cewa al-nari dan wuta ne fa mutane zawana suke ta mamakin maganan nan da ka faɗa fa qultu ya ce ana lakum bihi ni zan bi muku zan ringa bin sa zan tabbatar muku da me karshen sa zai zamo fakharajtu fi na fita a qalbihi cikin neman sa ثم دعاء har دعاء mai masa شديدا miki miki mai tsanani فاستعجل ya nemi الموت mutuwan mutuwa da gaggawa فوضع نسل سيفه في الأرض ya sanya wato tsinin takobinsa a ƙas وذبابه بين ya ثدييه sanya kaifin takobin tsakanin nonansa ثم تحامل sannan ya عليه ɗora kansa a kai فقتل ya kashe نفسه kansa فقال الرسول صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce عند ذلك yayin nan إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يقول الناس
mutum yakan yi aiki aiki na yan aljanna a yadda mutane suke hange وهو من أهل النار alhali dan wuta ne وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما aka يقول samu الناس kuma yana aiki aikin yan wuta a yadda mutane suke gani suke hange وهو من أهل alhali الجنة shi dan aljanna ne
مم. باب تاريد على الرمي babin kwadaitarwa bisa iya harbi da kibiya
وقول الله تعالى Allah tabaraka wa ta'ala وأعدوا لو ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ya koma mana ku tana da kafirai duk irin abin da kuka da dama a kansa na daga karfi musulmi ba daidai bane ku zauna ba ku da karfi sai dai a ringa juya ku yanda aka ga dama wajibi ne ku tsaya yanda kafiri yake tanadin karfi ko ma ku tanadi karfin ku fi shi ma ku tanadi dawakai wanda za ku ringa ɗaure su don zuwa yaƙi turhibuna bihi aduwallah da za ku ringa ba makiyan Allah tsoro da wannan karfin naku wa aduwakum za ku ringa ba da tsoro ga makiyanku نعم da wannan karfin naku matuƙar musulmi ba karfi tare da su kowa zai sha'in su ai ba wanda zai sha'in su yasa ake bukatar musulmi lalle su zama masu karfi
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال salama tabn al-akaw Allah ya ƙara da a gare shi قال yace مر النبي صلى الله عليه وسلم على Manzon نفر Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce bisa wasu jama'a daga Min Banu Aslama.
Aslama.
ينتدلون suna ta harbe beniya Fakal- suna wato tsere na iya harbe فقال النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يرموا بني إسماعيل ci gaba da wannan harbin ku ta harbin ya ƴaƴan annabi Isma'il ya wanda suke daga zuriya annabi Isma'il فإن أباكم كان راميا ko annabi Isma'il gwanin harbi ne irmu wa ana ma bani fulani ta harbi ni ina goyon bayan suwa ne yace ga waɗanda yake goyon baya Mm. Kala.
mai ruwa da ya ce fa an saka harul fariqain bi aidihim sai ɗayan waɗanda ake kasa da su suka ajiye suka ajiye kibiyoyin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ma lakum la sai tarmuna ana ku ci gaba da abin da kuke na harbin qalu suka ce kaifa narmi wa anta ma'ahu ya rasulullah ya za a yi mu ci gaba da harbin ka ce ga waɗanda kake tare da su ai shi yasa muka saka musu tunda dai ka ce kana tare da su qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce irmu fa ana "A'a, ku ma'akum ci gaba da kullukum harbin ni duk naku ne Mm.
kowane bangare a cikin ku to ni naku ne gaba Mm.
daya
حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن القسيلي wato انا wanda yake nuna wanda yake jagora in ya ɗau wani mataki wanda yake ganin ga maslaha a ciki Na'am.
sai bai bayyana cewa wannan matakin zai iya haifar da wani abu wanda ba haka ake so ba to abin da yake wajibi a kansa ya gaggauta gyara wannan mataki da ya na'am ɗauka na'am duk shugaban da zai ce in ya ɗau mataki to duk ma abin da za ta kasance ta kasance mun ba ruwan su to ba shugaba bane bai Na'am.
kasance ya zama shugabanci Mm.
ba Allah sallallahu alaihi wasallam da farko da yace ga waɗanda yake goyon baya yayi haka ne dan ya ƙara ƙarfafa su Mm.
su fi dagewa Na'am.
da Allah dagewar su bata kai ta wa'ancan ba Mm.
to amma kuma sai magana da zama ta sabauta wani abu a zukatan wa'ancan din har suka ce su ba za su iya ci gaba da harbin nan ba tunda dai manzo Allah ya ce da abokan kafsawarsu yake yana tare da abokan kafsawarsu a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara matsayin ya ce ku je ku ci gaba da harbin din ina tare da ku gaba da نعم to حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن القسيلي عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه manzo وسلم Allah على بدر sallallahu alaihi wasallam ya ce Yau ya bar Badar.
yakin badar حين صففنا لقريش yayin da muka yi sahu don taron ƙurayshawa وصفوا sai za لنا su yi sahu don taron mu إذا أكس- إذا أكسبوكم idan suka eh, zo kusa da ku فعليكم بالنبل to ina umarta ku ku ta saka musu kibiyoyi مم. باب الله بالهراب ونحوها babin yin wasa da masuna da abin da ya kama da masuna
حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال A abu huraira Allah ya ƙara dagare shi ya ce بين الحبشه يلعبون عند wata النبي صلى rana الله عليه habasha وسلم mutanen habasha suna wasa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama دخل عمر sai sai da na umar ya shigo فاوى الى الحسباء sai ya ji ɗebi tsakonkwani zai jefe su فحسبه wanda بها jefan su da tsakonkwanin nan wai yana koran su فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce دعهم يا عمر Umar kyale su Umar kyale su
وزاد عليه حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر في المسجد Mm, wato a masallaci ma suke wasan مم. باب المجني babin garkuwa ومن يتترصص بترس صاحبه da kuma wanda ya amfani ya tarrasu bitursu sabi ya amfani da garkuwar abokinsa wajen yaƙi مم. حدثنا عمر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزائي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ya قال ce Kana abu- hadisin ya kunshi gaggan malamai ga ablanul mubarak shugaba mustahidi ga auza'i wanda shi ne malamin ablanul mubarak a wannan hadisin wanda shi ma shugaba mustahidi مم.
to ah, ya an karɓi hadisin daga anas ibn malik allah ya ƙara dagare shi annahu qala Anas- ah, anas ya ce كان أبو طلحة abu dalhata ya kasance يترس مع Allah ya النبي صلى الله ƙara dagare عليه shi, وسلم yana shiga kariya ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi بترس wasallam واحد da kariya ɗaya a ranar yakin uhudu وكان أبو طلحة حسن الرمي abu dalhata ya kasance gwanin harbi ne ya iya harbi فكان إذا رمى ya kasance idan ya harbi تشرف النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam yakan leƙa ya ga ina kibiyar kibo- kibiyoyin da Abu Dalhata yake harbawa za su za su sauka.
فينظر إلى موضع Ya ringa ربه kallon inda kibiyoyin nan za su samu.
حدثنا سيد بن عفير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم قال لما كسر بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على راسه Yayin da aka karya a kariyar da manzo sallallahu kwalkwalin da manzon Allah ya sa akan kansa وأدمي وجهه sai ya zama fuskar sa jini ya kwararo وكسر رباعيته akan karya masa haƙori.
وكان علي يقتل بالماء في المجن Manzo Allah sallallahu alaihi Ali ya kasance shi yake zuwa ya ɗebo ruwa a cikin garkuwa.
وكان فاطمة تغسله yar manzo sallallahu alaihi wasallam tana wanke manzo sallallahu alaihi wasallam فلما رأت الدم يزيد على الماء كسرة da ta ga cewa ruwan nan a jinin nan ana zuba ruwa a wanke amma karuwa yake ana zuba ruwa a wanke amma karuwa yake عمد إلى sai حسير ta yi nufi zuwa wata tabarma ta فأحرقتها ƙona tabarmar وألصقتها على ta جره ɗebo tokar kaban nan tabarman nan ta sa a kan mikin da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam فرقع الدم sai jinin ya daina zuba
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثاني عن عمر رضي الله عنه قال sai da na umar ya ce كانت اموال بن نذير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم tana cikin abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayar ga manzansa ba yaƙi aka kai ba ba hari aka kai ba fa ma aujabtum alaihi min hailin wala rikab أمم، مما لم يجب Da ba المسلمون abin da عليه kai hari بخيل akan sa ولا daga wakai ركاب ko raƙuma فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة tabanun nariri an bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai wato an fawwara masa yadda dai ya so yayi ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi wa lirrasuli zul qurbi wal yatami wal masakin wal sabil kai la yakuna dulatan baina laganiya minkum Hmm.
wannan dukiyar ka kuce a raba irin yadda ake raba ganima tunda akwai abin da ke hannunku akwai wasu wanda ba su da kome to ku bari a bar abin a hannun manzo sallallahu alaihi wasallama dan ya kula da irin wannan Hmm. وكان ينفق على أهله نفقة سنته maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama yakan ware abin da iyalansa suke bukata shekara guda ya ajiye daga dukiyar banu naririn ثم يجعل ما بقي في السلاح sannan ya والقراء sanya abin da ya saura daga dukiyar a wajen siyan makamai da abu- ha- ah, kayan hawa da wakai عدة في سبيل الله don tanadi don shiri taimakawa addinin Allah حدثنا مسدد حدثنا يا عن سفيان قال حدثني سيد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه ya ji يقول sai na lalaka da dagare shi yana cewa ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا ban taɓa بعد ganin manzo سعد Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana cewa shi dinnan fansa ne ga wani mutum in bayan sa'adu سمعته يقول na ji shi yana cewa ارمي فداك أبي وأمي ranar yakin uhudu sa'adu ita harbi fadfida ka abi wa ummi مم. باب الدرقي Ah, babin kariya makari حدثنا إسماعيل قال حدثني بن وهب قال أمر حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت Ah, aisha ta ce allah ya kare dagare ta دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni وعندي alhali جاريتان akwai wasu 'yan mata a wajena تغنياني Suna بجناء yin waƙe بؤاس da irin waƙen da aka yi a ranar yakin bu'as bu'as yakin bu'as yaƙi ne da aka yi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina da shekara uku فارتجع على الفراش manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kishin da akan shimfiɗa وحول ya وجهه juyar da fuskarsa yana kallon ɗaya wajen ba inda 'yan matan nan suke ba فدخل أبو بكر sai abubakar ya shigo bayan nan فانتحرني sai ya tsawatar da ni ke a nan za ki bari ana waƙe-waƙe ya وقال ce مزمرة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم abin kiɗan shaidan za a bari wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فأقبل a عليه mizmaratu an shafe adatul istifhamin ne wadda take alhamza نعم wanda yana cikin abin da ita alhamza take banta da shi ko Mm.
Eh, alhamzatul aslu fil istifhami min sammata hatassu bilin idami مم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya fuskanci abubakar فقال ya ce دعهما ka kyale su فلما غفلا yayin da ma- ya wato manzon Allah ya rafkana فغمستهما sai na nuna musu cewa ku tashi ku tafi suka فخرجتا tashi suka fita قالت ta ce وكان يوم عيد Ranar Idi يلعب ne.
السودان بالدرك a wato a- a- mutanen baƙaƙen fata mutanen habasha suna wasa da garkuwa da والحراب masuna
فلما سألت رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam cewa ina son in kallo وإما قال ko ko shine yace تشتهينا تنظرين sha'awar ki kalle su فقالت نعم nace masa kwarai ina sha'awa فأقامني ya وراءه latsa da ni daga bayansa خدي على خده alhali kudu kuke na kunci na na kan kuncinsa ويقول دونكم يا بني ألفدة In- ku ci gaba da abin da kuke ya ko banu arfida حتى إذا Ya غلبتم arfida shine kakan mutanen habasha نعم.
har da na gaji da kallon قال Allah ya ce da ni حسبك ya ishe ki kallon ya ishe ki قلت yace نعم kwarai ya ishe ni قال Allah ya ce Fazhabi.
ki tafi
قال أحمد أول وهاب فلما غفل gafalan wato fala a tasa ruwayar daga Abdullahi ibn Wahab falan ma gafala
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق da mun hama'ili نعم to